الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin ikon sarayonmu ta iso wannan rana ta litinin yau uku ga watan rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da rasul da muke yi cikin wannan littafi na taskiyatun nufus muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ana batu a kayan abin da ya shafi zuhudu mun ji abin da magabata cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suka yi bayani dangane da abin da zuhudu yake nufi na abin da abdullahi ɗan mas'udin ya ambata wato dangane da zuhudu ko kuma abin da yunus ibn maisara ko yunus ibn maisara wato wani tabi'i ne ana masa inkiya alimu dimashka ya ambata dangane da zuhudu ya ambace wasu abubuwa guda uku waɗanda ya ambata cewa su ne zuhudu wato mutum ya zamanto ya fi samun gamsuwa da abin da ke wajen Allah sama da abin da shi yake da saitarwa a kansa mun ji bayani a kai sannan gaba ta biyu ya kasance wato mutum a lokacin da musiba ta same shi da lokacin da musiba ba ta same shi ba yanayin sai zamanto ɗaya ma'ana bai ɗauke fatansa a wajen ubangiji ba musiba in ta same shi bai taɓa masa tauhidi ba lokacin da musiba ba ta same shi ba ba ta taɓa masa tauhidi ba gaba na uku kuma shine wanda aka ambaci cewa mutum ya kasance yabo da za a masa a kayan addini da kushe da za a masa akan addini duka ya zamanto ɗaya ne a wajensa nan gaba aka tsaya ko malin ce wa kan madaha Allahu azza wa jalla allazina yujahiduna fi sabilihi wala yakhafuna lawmata la'imi نعم فمن استوى ko to sai mu dan waiwaya bayan ke da aka ce an yastawi inda al-abd hamiduhu wa dhamuhu fil haqqi mai masa godiya a kayan addini wanda zai yabe shi akan addini da wanda zai masa kushi akan addini duk su zama ɗaya ne shi a wajensa yabo bai rudar da shi ba sannan wato kushe kuma shi ma bai kashe masa gwiwa ba wa idha azamati dunya fi qalbi al-abd ikhtara al-madha wa kariha adh-dhamma domin kullum yadda lamarin yake idan duniya ta zan ita ce tafi girma a zuciyar mutum to kullum ya fi so a yabe shi baya so a zarge shi وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم to akan lamarin addini mutum ya zan kullum yabo yake sha'awa baya son a zarge shi akan hidimar addini to wannan ƙaunar a yabe shi ɗin da gudun zargi zai iya ɗaukansa ya yi watsi da yabon da mutane za su yi shi ba shi da wani kima a wajensa ba shi da wani matsayi a zuciyarsa inda akan hidimar addini wamtilaihi min haqq mahabbati alhaq yana zamantowa dalili kenan zuciyarsa ta samu cika wato da kaunar gaskiya gaskiyar kawai shi yake so ita kuma ya dumfara wama fihi rida maulahu dalili ne da ke nuna cewa zuciyarsa ta cika da abinda ubangijinsa subhanahu wata'ala ya yarda da shi kama kalabin mas'ulin kamar yadda abdullahi dan mas'ul ya ce radiyallahu anhu al-yaqinu Allah tarban nasa bi sakhillah Allah turbin nasa bi sakhillah abin da yake yaqini shine kada ka yarda da mutane bisa kushin Allah haka ne ko ame ahalari ma gaya mana haka kada mutum ya nemi yardar mutane kuma cikin fushin Allah ma'ana kada mutum ya aikata aikin da mutane za su yi sha'awa za su yabe shi kuma za su so shi saboda ya yi amma kuma an nassi ya nuna masa aikata wannan aikin kuma Allah zai fushi da shi to kar mutum ya zaɓi wannan gara mutum ya zaɓi yardar Allah ko da ku mutane za su fushi da shi in dai Allah ya ambaci wannan aikin ya yarda da shi Allah ne ya umarni to ya aikata ko da mutane za su kyare shi kada mutum ya sha'awa yabon mutane a cikin hidimar addini malam ce wa qad madaha Allahu azza wa jalla alladhina yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata la'im Allah ma abucin buwaya da daukaka ya yabi waɗanda suke gwagwarmaya don ɗaukaka addininsa waɗanda suke gwagwarmaya wajen tsaye da gaskiya waɗanda suke gwagwarmaya wajen su yi aiki da gaskiya wala yakhafuna lawmata la'imin kuma ba sa tsoron zargin mai zargi Allah ya yi yabo a kansu a cikin alkur'ani har ma yake ambata mu waɗanda za su iya barin addinin musulunci saboda suna ga sun yi wa annabi alfarma ne dan sun musulunta ko sun yi ma Allah alfarma Allah ya ce يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Allah ya ce, Ya kuwan sun kai imani duk wanda ya juya baya, ya yi watsi da addinin Allah, ya ga cewa addinin Allah ba abin da za a bi ba ne, dokar Allah yanzu an fasa ta kawai. gara bi son zuciya ko kuma addinin ma a watsar da shi gaba daya to sai Allah ya ce fa sofa ya ce Allah bi qaumi in har kun yi haka sannan Allah zai kawo wasu mutanen kuma daban yuhibbuhum wa yuhibbuna wadanda shi Allah din yake son su su ma suna son Allah saboda Allah na san su don suna bin umarninsa su ma suna son Allah don sun gamsu da dukkan abin da Allah ya ba su na shari'a shi suke ta masuki da shi yujahiduna fi sabilillahi za su yi ta kokari domin tafarkin Allah za su yi ta kokari wajen jihadi za su yi ta kokari wajen tsaida abin da Allah ta'ala ya umarni wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su in dai domin Allah ne to Allah ya yabo a kansu wa kad warada an as-salaf riwayatun ukhra fi tafsir az-zuhdi wannan kenan sai malam ya ce an samu wasu ruwayoyi daban waɗanda suka yi bayanin mai ake nufi da zuhudu daga magabata as-salafus salih as-sahabatu atba'uhum qala al-hasan hasan al-basri Allah ya masa rahama cikin tabi'ai yana cewa az-zahidu idza ra'a ahadan qala huwa azhadu minni ya ce asalin wanda yake mai zuhudu baya kambama kansa shi baya ganin kansa mai zuhudu gani yake yi mashi mai son duniya ne asalin mai zuhudu kullum idan ya ga wanda in ya ga wani daban to sai rika cewa oh wani ya fi ni gudun duniya shi gani yake kowa ya fi shi tsoron Allah da gudun duniya ba a kambama kansa ai daga lokacin da mutum ya so maganin kansa ya kai matsayi kuma ai shikenan al'amarinsa ya lalace kaga shi saka qur'ani ma sai zargi ma'ana Allah ta'ala har sai da ya rabu yayi abin da rantsuwa wato Allah ta'ala yayi rantsuwa da rai wanda take zargin kanta fala uqsimu bin nafsi lawwama la din aka ce za'ida ne ai uqsimu bin nafsi lawwama ina rantsuwa da rai wanda take zargan kanta haka sabon annabi suka dabi'anta kullum ai mun jiji kissoshin su ko daga cikin sirarsu kaga irin kokarin da suke amma gani suke kowa ya fi tsoron Allah mutum an ce shi dan aljanna ne ba kuma yayi kaza yayi kaza yayi kaza an faɗa sira amma sai ga kuma yana ta ganin kansa shi kan yau shi ya zai iya a gaban ubangijinsa to kaga wannan shine asalin zuhudu yana daga cikin sifa na wanda yake azzahid mai gudun duniya Allah ka sami koyi da su wasu ila ba'abuhum an tambayi wani daga cikin malamai malam yace azunnuhu al-imam ahmad ina tsammani imam ahmad ne amma ma'ahu malun hal yakunu zahila mutum ne amma kuma yana da dukiya zai iya yiwuwa ku mai dukiya ya zamanto mai zuhudu a ce ga kada kuɗi kuma a ce kana zuhudu zai yiwu ƙala sai ya ce in kana la ya farahu bi ziyadatihi wa la ya hazunu bi naqsihi fa huwa zahid in ya kasance baya farin ciki dan dukiyarsa ta ƙaru baya bakin ciki nan dukiyarsa ta ragu to ya zama mai su babbar magana eh kaga ba neman karin albashi ke eh to abinda ake nufi dai da wannan kalami ko da ba a ɗauke shi a zahirinsa ba wato in kana la ya farahu bi ziyadati ba zai banka ma ba dan dukiyar sadaka likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma fata ma fatakum abima atakum wa la tafrahu bima atakum ai kada ku yi takaici wayo mun shiga akun saboda musiba ta same ka dukiyar ka ta rabu wala tafrahu bima ataku kuma kada ku yi bankama saboda dukiyar da aka ba to sai ka dake shi a wannan fassara kamar yadda Qur'ani Allah ya ambata ya mana wa'azi a kayan abin da ya shafi musiba Allah ta'ala ya ce duk abin da ya sami na musiba daga gare shi kuma Allah ya mana wannan wa'azi ne likai la ta'sau ala ma fatakum لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على ما بما آتاكم don kada ku yi ɗebe ƙauna ku faɗa cikin yanayi na takaici saboda Allah ta'ala ya amshe wani abu a wajen wata ni'ima da kuke da ita ta dukiya ce ko abin da ya kama da haka sai Allah ya ƙwace to kar mutum kuma ya ce wayyo ya shiga ku hankalinsa ya tashi ya gashi gaba ɗaya lalace a duk lokacin da musiba ta same ka hankalinka a kwance jaraba ce daga Allah kuma ka yarda ubangijin da ya baka ne amshi sannan kuma kada mutum ya banka ma ya alfahar irin wa'azin da mutanen ashabu Musa suke makaru wabtagi fi ma atahu kallahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله la yuhibbul mufsidin ne a same shi da wannan nau'in zuhudin fa zuhudu fil haram shine zuhudi cikin haram duk abin da yake na haram mutum ya guje shi wannan wajibi ne Allah ka ba mu ikon kiyayewa domin duk lokacin da mutum yake ta'ammuli da haram to haram tana bata zuciya ne ita nakasa imani take eh sai ta maida zuciya ta zama to kalhuzi mujakhiya kamar kifaffen kofi da aka ɗaura a kairan da ana farfata da shi so duk lokacin da mutum yake ta'ammuli da abin da yake na haram to shi kuma sai ya zama to nukita ala qalbihi nuqtatun sauda kamar da hadisin ya faɗa sai ya ɗaga wani ɗigo baki akan zuciya to kaga gudun haram wannan wajibi ne sannan wa zuhudul fadlu zuhudu kuma wanda yake shi kuma na daraja da zai kara ma daraja fa zuhudu fil halal abin da yake halal ne amma sai ka guje shi halal ne ba ba ta yi ba tara ba ai wannan an kai gaya wajen gudun duniya kai yanzu in ka samu dirhami dubu arba'in goban litinin sai dai ka aika tayar ka kayan mar aiki kowa ka bane saboda ƙara adana shi zafi kai tunanin sai sai in an yi sa'a ne watakila mutum ya tunanin zai tsakuri wani ya ɗan rarrabawa dangi to ita rabarwa ce ya kaka an kai gaya wannan zuhudu az-zuhudu wato az-zuhudu al-fadl yana ƙara wa mutum daraja ya guji abin shi baya bukata to annabi ya kowa zuhudu shi da aka tallata masa duniya Allah aiko mala'ika ya zo tallata masa ce a yace hubbiba ilayya min dunyakum ad-dib wan nisa baya bukatan komai shi a duniya sallallahu alaihi wasallam in banda abin da ya ambata ba akwai na uku kuma wa zuhudu salama wato zuhudu na kubuta idan mutum ya yi wannan zuhudun to ya kubutar da addininsa idan bai kubuta idan bai wannan zuhudun ba to ya jefa addininsa a hatsa shi ne fasuhudu fi shubuhat abinda bai fito maka karara shari'a ta yadda da shi ba bai sance shi ma baka ce haram ba ne A'a ba sa shi kai cikin haramun ba, don shari'a ba ta ce haram ba ne ka ƙada'an. Amma ba a fayyace maka halal ne ko haram ba, nesance shi. Shubuha ne. Mutum ya nesance shubuha. Irin abubuwa da ake transactions da ake ta kakkawa abubuwa kala-kalan nan na na abubuwan waya nan na samun kuɗi. Akwai wanda suke shubuhat, har yanzu malamai ba su samu fatawa tsayayya a kayansa ba a duniya. sai dai kawai kowace karkara kowane malami gurguna abin da ya fahimta ya bada fatawa to akwai wanda kuma zaka ga cewa sun karkata zuwa ga abin da yake akwai hatsari cikin sa to waɗannan ababen da suke shubuhat su ka ne hanyar neman kuɗi in banda dai abin nan gaggawa ba su kaɗai ba ne to irin wannan mutum sai basu in har Allah ya taimake shi ya faɗa da zuciyarsa ya bar shubuha to ya kubuta da addini sa haka annabi ya gaya masa wa bainahuma innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat halal kai tsaye an fada haram kai tsaye an fada in between kuma tsakani akwai wasu abubuwa masu rikitarwa ta nan wani in ya kalle sai ce halal ne wancan kuma in ya kalle ta sai ce a ai haramun ne kaga akwai rikitarwa nassi kai tsaye bai fito ya faɗa ba a sami ijma'in malamai a kayan matsala ba bai kuma faɗa ƙarƙashin alƙiyasun sahih ba to kaga irin wannan shubha ce mutum sai ya samu sauƙaƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata fa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi duk wanda yake yayi irin wannan shubuhohi ya guje su yayi zuhudu a irin wannan shubuha ai famanin taka wanda ne ya zuhu daga waɗannan shubuhohi to ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncinsa amma wanda ya fada cikin shubuha to ya ma fada cikin haram domin duk lokacin da kake kan iyaka baka iya ganewa iyaka ne ko ba iyaka ba baka san lokacin da ka shiga ba shine kwatancin da manzon Allah ya mana cikin wancan hadisi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa zuhudu fi shubuhat shi az-zuhudu salama kenan mutum ya irin wannan zuhudin abin da yake shubha ne ka nisance shi to ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka don haka kaga akwai zuhudi kenan wanda yake shi wannan wajibi ne ma dole ka yi shine wanne na farko da aka ambata fa zuhudu fil haram ko shine zuhudul fard shi wannan dole ne ma in an ce kada ka yi kaza haramun ne riba ce kai tsaye Allah ta'ala kuma ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba ya haramta riba ya ce wa zarru ma baqiya min riba in kuntum mu'mini in dai ku mu'mine ne ku bar riba kaga wannan haramun to kuma ga hanyar da za a yi kasuwanci amma akwai riba cikin ta kuma ana samun kuɗi da yawa sai wani ya kame ya ƙi shiga ya danne zuciyarsa to yanzu don me yayi amma bai burge ba ko ba haka bane saboda abinda aka masa umarni ne ya nesanta abinda aka masa hani ne duk abinda aka ce karka aikata sai baka aikata ba ai baka ƙara wani abu ba baka ƙara wani abu ba kai abinda aka ce kai ne ko ka nesanci abinda aka ce ka nesanta ne shi kokari sai a abinda ba umarni aka ma ko hani ba an bar maka shi sakaka ko an bar maka shi daidai kai ka iya yi amma kai kuma sai ka guje shi saboda kana ga cewa zai shagaltar da kai daga can zai ɗauke maka hankali daga lahira to nan ne ka yi ƙoƙari mun gane ko yanzu mutum ne ya zo shi zai wuce sai aka ajiye tsabar kuɗi sai aka ce duk wanda ya bi ta wannan hanyar in ya bi kuɗin nan zai iya tsakuran na cefa ne ya wuce abinda zai masa cefa ne a yau misali mun fahimta ai kun ga an halatta ma ko mai abin ne ya ajiye wa la'alla sai ce duk wanda ya bi ta in ka bi ta wajen ka tsakura sai ka je ka cefa ne da shi mutum ya zo shi zai wuce ta wajen sai kuma ya ga wani mahaukaci da takwabi ko da adda wurjanjan ya ce kana matsuwa zan fasa ma kai kuma ba kowa wajen ya ce kana fasawa zan kana zuwa zan faskara ma kai mutum sai wuce ya yi kokari ya san in ya je shi ɗiba akwai matsala an ce masa ya ɗiba in yana so amma kuma akwai matsala a wajen ɗiba bai yi kokari amma mutum ya zo shi zai wuce sai ya ga kudin shi kuma wala Allah akwai lokacin sallah ya ya ji ana ikama tsayawa ya ɗebi kudin nan kafin ya gama ɗiba watakila an shiga sallah shi kuma kawai da ya zo sai ya bari sai ya wuce cika gaskiya ba na so ikama ta wuce na abin ba na so sallah ta wuce na jami sai ya wuce abinsa kuma an ce babu second chance wannan shi da ya wuce saboda ya fifita sallah da ya hango a gaba ya yi kokari ko bai ba bai yi kokari ba ya yi kokari ai sallah tana da lokaci sallah tana da lokaci akwai yalwataccen lokaci za ka iya zuwa ka je kai kuma za ka iya samun wani jam'in kuyi ya yi ƙoƙari ai bai bayar bayar misali ne ba shi da ya ce bai ƙoƙarin ba in a dora shi a jarabawa gobe sai mu jaraba ka ta haka to kaga shi ne bambanci a tsakanin wancan wato zuhudul haram dama hanawa aka yi da kuma wanda yake a zuhudul fadl ba ne ce kullu man ba'a dunya bil akhirati fa huwa zahidun fi dunya dan ya nuna mana akwai taujihi na shi zuhudu din za a iya kallon sa ta mafuskanta daban domin asalin azudi shine gudu gudun abu to don haka yace duk wanda ya sai da duniyarsa dan ya amshi lahira fahuwa zahirun fi duniya to wannan shi ya zama mai gudun duniya ya yi zuhudu wato yana so ya ƙara nuna mana zuhudun kala-kala ne wanda duniyarsa ya sayar ya kauda mata kai saboda ya fifita lahira don ya same ta to wannan ya yi zuhudun a duniya ma'ana ya yi gudun duniya shi ne irin wanda ake so وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو زاهد أيضا yace duk wanda ya sai da lahirarsa ya karɓi duniya shi kuma yace shi ma mai zuhudu ne walakin fil akhirati sai dai shi yayi gudun lahira ne ba gudun duniya ba mun gane shi akka sawaye eh ai akwai wanda yake sai da duniyarsa wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtiga'a mardatin Allah ko ba haka ba ba haka ayat take ba ba haka take ba in kun tuna kwa da yawa mala yace walakin nan amina ne yace qala rajulun li ahadi salihin wani mutum ya gaya wa wanda daga cikin mutanen kirki yace ma ra'aitu azhada minka yace ni ban taba ganin mutumin da yafi ka zuhudu ba qala sai shi mutumin ya kada baki yace masa anta azhadu minni ai kai kafi ni zuhudu laqad zahidta fi dunya ai laqad zahidtu fi dunya la baqa alaha wa la wafa yace aini na guje ma duniya ne la baqa alaha duniyar da na riga na san dama ba ta da tabbas wala wafa kuma duk abin da ta alƙawarta ma ba ta cikawa to ka gani na guje ma duniya ne da dama na san fatta tabbas abinda baka da tabbas dan ka sake shi ai kai makanka wa dabara ko yace wa anta zahitta fil akhirah kai ko ka guje ma lahira lahira ita take da tabbas amma baka binta wato mutumin shi da ya masa maganan ba na kirki bane mun gane sai ce ai kafin zuhudu ni na guje ma abin da dama ba shi tabbas ne kai kuma ka guje ma abin da yake tabbas ake kafin ni zuhudu ko ba haka bane wanda ya zuhudun lahira ai shi ya fi zuhudu domin ita take tabbas ita take da garanti mutum sai ya guje ma abin da yake da garanti ya dauki fankan fayau ai shi ne za a ce asali ya yi zuhudu amma ba irin wanda ake so ba amma wanda ya zuhudun duniya dama duniyar ba ta yi tabbas ko tana da shi wallahi ba ta da shi wallahi ba ta yi shi kawalwal ne ya ce shirme ce duniya kawalwal ne ya ce kun face kawai lokaci guda sai kuma ka ta yi ƙasa in har ba ta bar mutum ba to shi kuma zai batta ba makawa ne ba makawa haka lamarin yake to don haka yace faman azhadu minka wane ne ke ne fi ka zuhudu ai ba wanda yake ka zuhudu ka kenan yana nuna ita zuhudu ana fassara ta ta fuska biyu kuma ana ƙara nuna mana cewa guje ma duniya idan mutum yayi to dama duniya ba ta yi tabbas ولكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد على الزهد في الدنيا sai dai yawanci al'adar mutane tana gudana ne ala takhsis ismi zuhdi ala zuhdi fi duniya ana kebantar da sunan zuhudu a zuhudun duniya kawai wa zuhudi yakunu fi ma huwa maqdurun alayhi zuhudi yana kasancewa ne cikin abin da kake da iko a kansa kana da iko na samun sa kana da tabbas a kansa ko ya shiga hannunka kuma sai ka sake shi ولذا قيل لابن المبارك don haka nan ne aka gaya mu Abdullahi ibn Mubarak ya zahid aka ce mu Abdullahi ibn Mubarak ya zahid duk da mai ta'aliki ya ce ba Abdullahi ibn Mubarak bane asali Malik ibn Dinar ne shine wanda aka gaya mu wannan kalami aka ce masa ya zahiru ya kai mai gudun duniya ƙala sai shi ibn mubarak ko kuma dai ibn dinar sai ya ce azahidu huwa umar bin abdul aziz ya ce asalin mai zuhudu ba ni ba ne umar ibn abdul aziz shi ne shi ma wani daga cikin tabi'ai babban malami ai mun karanta shi ko ko ba anan bane mu ba anan bane suwarun min hayati at-tabi'in ai ba anan bane mu Umar bin Abdul Aziz al-khalifatu az-zaid wani babban malami da Allah ta'ala ya bashi mulkin duniya mulkin duniya ba mulkin duniya duniya ina ce duniyar duniyar da gaske eh duniyar da gaske ya mulka wallahi kaga lokacin bayan musulmi sun gama fafaran romawa kuma a lokacin roman empire ba wai ita ce babbar super power ba fashion empire ce kuma an cinta da yaƙi tun lokacin umar ibn khattab kaga ita ma ta zamanto a ƙarƙashin daular musulunci ta gabas tun daga tantan states ɗin nan tajikistan uzbekistan da duk waɗannan wajajen afghanistan da wani ɓangaren tarayyar soviet ta gabas to idan ka tafi ka tafi ka tafi ka nausa sai ka je ka andalus ka je bakin teku a spain ka tsallaka spain zuwa bakin teku da wani ɓangaren France yana ƙarƙashin dole musulunci. Kasa Abdulrahman al-Ghafiki tsakaninsu da shiga Paris bai wuce kilomita ɗari ba. Tabi'i ne shi. Kuma daga nan za a karɓi jizya kai can Dimashqa ƙasar Syria. Duk abin da gana na yaƙe-yaƙen nan calculated abu ne ramukon gayya suke akan wasu abubuwa da suka faru ba sai dai wanda bai san history ba. Kuma musulunci kullum shi ne zai ɗaukaka. ko tsinki ko sun so. To shi ne ya ce mai zuhudu shi ne Umar ibn Abdulaziz, a shi ne ya ce mai zuhudu. Irja atkun duniya ragima, domin shi ne duniya ta zo masa tana kwaɗayinsa, fataraka ha shi kuma sai ya watsar da ita, ya ƙita. Umar ibn Abdul Aziz khalifa ba duniya a karkashin sa take gaba ɗaya ba mai cewa kana wallahi alazim kowa ya shi wani bangaren China da yankin India duk suna karkashin mulkin sa wallahi duniyar gaba ɗaya ta kowa musulmi abin da musulmi da arna kowa yana karkashin mulkin sa amma bawan Allah na haka yake tafiya da gwado haka yake da kyakkyawan mutum aka ce sai da ya zamanto jikinsa ya yi kirci-kirci kaushi ya yi baki ya rame saboda zuhu da gudun duniya ya zo shi zai mutu bashi da gida sai gidan gwamnati da yake ciki bashi da komai wazirin da yake khalifan da zai gaje shi ya ce na amince a cikin baitul mal a ɗebo dukiya a ɗebo dinari kaza a ba ma ‘ya'yanka don kada su tagayyar bayan mutuwarka ya ce dakata kai ma ina maka wasiya in akwai wani abu da yake ƙarƙashin dukiyarka wanda aka karɓa na mutane kamar da shi ne zaman lafiyarka da Ubangiji. Ya ce, ‘ya'yana ɗayan mutum biyu ne, ko dai mutumin kirki da yake bin Allah, ko kuma ya zamanto ba mai bin Allah ba ne, dole ‘ya'yan na wasu za su fata ɗaya daga cikin biyun nan. Ya ce, to, in ba mutanen kirki ba ne, a nan zan bar musu kuɗi su ci gaba da saƙon Allah. Ba zai sha'awar ba su kuɗi da za su saba Allah ba, su ci gaba da saba Allah ba. In ku na kirki ne su, to na san Allah ba zai ba su tozarta ba Allah ya ce inna waliyallahu ladhi anzala kitaba to shine sai shi wannan bawan Allah imma ibn mubarak imma ibn dinar sai ce ai mai zuhudu shine Umar ibn Abdul Aziz ka san za bayan fage duk wanda zai magana sai abun ya same shi ko lokacin da mutum zai ga gazawar wani daga cikin shugabanni matsala ko lokacin da mutum zai ga gazawar wani to sai lokacin da shi ya shiga farfajiya to a nan ne zai iya assessing ɗin kansa zai iya fahimtar cewa waɗansu sun yi ƙoƙari ko ba su yi ba to shi saka shi wannan bawan Allah bai ga kansa mai zuhudu ba duk da yana daga cikin masu zuhudu hatta ke ake musu da zuhudin imma ibn mubarak ko ibn dinar duk tabi'ai ne manyan malamai da duniyar musulunci take amfana da su in fact suna da cikin kibarut tabi'in abdullahi ibn mubarak imamu ahli sunna manyan malamai sun karatu a wajensa imamu ahmad bin hanbal sun yi karatu a wajensa su sufyan al-thawr sun yi karatu a wasu fa'idanta da shi to kaga yace mai zuhudi shine Umar ibn Abdul Aziz id ja'at ad-dunya ragima domin duniya ta zo masa tana mai bukatar sa mai kwadayin sa fatarakaha amma sai bacce yace wa amma ana fa fi ma za zahidtu amma ni da za ku ce ina zuhudi cikin me ne zuhudu ni da ban samu kowace dama ba ba dukiya ba ba mulki ba zuhudin me ne to wanda ya zuhudu wanda ya samu damar yaki ya samu damar sai ya guje to wannan yayi zuhudu to amma ita dama a kowace irin farfajiya tana samun mutum kuma a kowane lokaci mutum ya taka tsantsan da duniya bata shagaltar da shi daga lahira ba ya fifita lahira ga duniya a damar da ta same shi ta zo masa amma sai ya fifita lahira a kayanta in har za ta shagaltar da shi ko zai same ta hanyar haramu shi ma ya zuhudu insha Allah قال الحسن البصري حسن البصري الله يا مسر رحمه yake cewa adraktu aqwaman wa sahibtu tawaif na fariski wasu mutane na ma zauna da bangaren su da yawa suwa kenan sahabban annabi yace ma kanu yafrahuna bi shay'in min ad-dunya aqbala tunda nake da sahabbai ban taba ga suna farin ciki dangane da wani abu na duniya da ya gabato zuwa wajen su ba wallahi haka suke Umar ibn Khattab lokacin da aka kawo dukiyar da aka samu a Farisa wallahi sai fashe da kuka sai yake tuna maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa mal faqru akhsha lakum ba talauci in ke tsoro ce muku ba walakin akhsha lakum ad-dunya ina tsorace muku duniya ne an tanafasu fiha kuma zamanto kuna tsere tsere da gasa a cikin ta ta halakar da ku kamar da ta halakar da waɗanda suka zo a gabanin ku abin da yake tsorace muku kenan shi Umar yana ganin tsananin dukiyar da aka kawo sai fashe da kuka yace ga abin da annabi ya gaya mana ga abin da zai tsoratar da mu yanzu mutane dukiya za ta so ma ɗaukan hankalinsu su fa haka suke hassan basar ya faɗi gaskiya ma kanu ya farahu na bishaikin minar duniya a gabana ba a hana kayan farin ciki in ka samu duniya ba amma abin da ake so kada ta shagaltar da kai kada kai farin cikin da za ka yi barkama da abin da Allah ya baka na dukiya ko na mulki ko na wata ni'imar duniya kada kuma wannan ɗin ya zan ya shagaltar da kai daga bin Allah kada ya shagaltar da kai daga neman lahirar da ita ce mai dawama wal akhiratu khairun wa abqa wala ya'saf wala ya'sufuna ala shay'in minha adbara kuma ba sa jin takaici ga wani abu na duniya da ya kubce musu duniya ta zo kuma sai ta kubce su ba sa jin takaici a kayanta wala hiya kana fi ayunihim ahwana min at-turab domin su a wajen su a idanunsu duniya ta fi ƙasa ma walakanta yadda yake ganin chaɗi a walakance ba ka so ya taɓa jikin rigarka to su sahabbai haka suke ganin duniya a walakance kana ahaduhum ya'ishu sanatan aw sanataini lam yutwalahu thawbun nan an ce aw 60 sana aw sanataini dayan su zai rayu shekara guda ko shekara biyu lam yutwala thawbun ba a tsawaita riga ba ba na sai shekara guda ko shekara biyu bai sabon riga ba walam yunsab lahu qidrun kaga mutun yayi shekara guda shi ba amma dora masa tukunya a gida ba a shira masa wani kabaki na abinci Anas dan Malik ne ko Abu Hurairah ta ramanta ɗaya daga cikin su wanda ya rawaito hadisin irin khiwan kabakin abinci da ake ajewa a aje kaman tebur kaman kace dai dining table an ajiye an kawo tuffa an kawo soyayyen nama an kawo wane ne irin wannan da ya gani sai ce mu ba a zamanin annabi ba mu taɓa ganin irin wannan ba ce a zamanin annabi ba mu taɓa ganin irin wannan ba abubuwan rara ne shi kuma a wannan hadithin daban an kawo shatu eh mushawwasha ko mashwiya akuya da aka riga aka gasa ta gaba ɗayanta ɗauko a gasa sai a ɗora ta a kayan abin nan za a dinga yanka da ya gani sai ya kici ya ce mu mu taɓa ganin wannan zamanin dabba gaba ɗaya a gaso ta zuwa aji zauna kuma a kewaye ana ci zuhudu ba kenan ba hana ka ci ba kar wata ranku ga ina cin nama ku ce na yi wazi akan hana cin nama eh ba hana ka ci ba amma ana fassara maka yadda zuhudi yake da kuma yadda su ai maratib ne shi zuhudi ko da imani ma martaba martaba imanin wani ya fi na wani almuhim da kada mutum ya zamanto duniya ta shagaltar da shi kullum ya zama ita yake nema ina za ka je neman duniya daga ina kake neman duniya tunanin me kake neman duniya mutum ya yi asara a ce kullum shi ba iya scamming yadda zai samu lahira sai duniya duniyar ko mai karewa a tokar ta shagaltar da ko da za a neme ta a neme ta a ƙarƙashin neman lahira ana yi ana duba lahira menene a cikin neman duniya da sarrafa duniyar da ta same mu zai shagaltar da mu daga samun lahira ko zai kawo mana matsala daga samun lahira to kaga sai a tsallake wannan hadal din sai a kauce masa to haka ake so a gudanar da rayuwa Allah ya taimake mu yace walam yaj'al bainahu wa bainal ardi shay'a kuma sai kaga yace ya raske sahabbai zaka samu wani a cikin su sai ya shekara guda da ya shimfiɗi ba zai kwanta na walam ya ji albaina wa bainar ardi shai'a tsakaninsa da ƙasa bai sa komai ba ko tabarma bai sa shin kan ba bukhari ya kawo hadisi umar ibn khattabi ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wata bukka da aka gina da aka yi masa a masallaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaurace mu matansa ba lokacin da ya shiga manzon Allah masa izini ya shigo da ya shigo annabi sai tashi ya zauna akan karaune yake sau nawa za a rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan kasa ya sa sai ya tattara bargonsa bargon fa ba ya shimfida bargon da ka yafa a jikinka ne sai ya tattara sai ya kulo da shi sallallahu alaihi wasallam lokacin Umar ibn Khattabi an gama cin American wannan zamanin da yaki wanda daga cikin su ya taso romawa ne ma daga cikin shugabannin romawa ya zo wajen umar ɗin khattab yana so ga umar don bai taɓa ga mutumin da ya ci roman empire da yaƙi ba shi ga shi ya zo shi akan raƙon ya zo ya ce su da yaƙi shi ya saka sai tattake ya zo shi madina don ya gan shi ai na sha mana bayani akan roman empire ko ba waccan ta italy ba Eastern Roman Empire wanda take Constantinople, Turkiya ta yanzu, Istanbul, Islam abin abin Istanbul, Istanbul kenan ko? Romans, Romans Kiristawa. Ya kamo hanya ya zo shi wajen Umar ibn Khattab. Shi da ya zo masallaci bai ga abin nan. Ya zo yana son ganin Amirul Mu'minin. sai aka nuna masa gidan amirul mu'minin sai ga wani gida wani iri sai ce ina nufi fa amirul mu'minin wanda yake shugabantan daular musulmi gaba da aka ce eh shi din kake nema ne yace eh ku zo mu je masallaci mun gan shi ya wuce masallaci aka masa jagora sai a kai shi masallaci umar shi kuma yana gindin bishiya a masallaci akan yashi ya kwanta yana bacci shi kaɗai ba kowa waje ya zo shi ya gan shi umar ibn khattab ya tashi aka ce bako kai ya ga mutumin rom ne ya zo da jama'arsa shi ya kasa abin iya kalamin da ya gaya umar ibn khattab ya ce shi baya bukatan wani jawabi wajen sai ya ce adalta fa amint fadimta ya umar adalta fa amint ya ce wallahi adalci kai wa mutane shi saka ka samu damar ka zo ka kai kaɗai kai bacci ana ga inda kake mulka amma ka zo gindin bishiya kai kaɗai a irin wannan yanayi ka zo kwanta kana bacci adalci ne sa shi yasa ka samu immunity ba ba ka fargaban wani zai maka wani abu ya ce fa nim ya fim nim ya umar yi baccin ka kan na bata ma bacci shi ya samu bayanin da yake bukata wasu yana so ya zo ne don ya gane me sirrin da ya saka suka yaƙe su wani sirri suke da shi me sirrin ɗin yana zuwa sai ya ga sirrin adalci ne gayar adala da kuma tsoron Allah a ƙasa ya gan a kwance ba yadda ya saba ganin nasu nobility ma a wajensu ya yake ko mu a nan wajen ya mutum yake kai yanzu za ka je a baka sarauta ne misali ne ba in kaga an nada mutum an ce wanan kaza wanan kaza an zo ana taro ana da gari a jinsa ko yanzu duma haɗa kai mu ce ai ya kamata mu abin nan ustazai duk su haɗu saka wani ya takara wa zai zaɓe shi bai da koko ba mai zaɓen sa kuɗin registration ma baka da shi nawa ne kuɗin registration ne yanzu za ka hau gwamna sun biya kuɗi da yawa ko kuɗin fom balle shugaban kasa ka to kaga waɗancan sun su ne wannan shi ne suka kai ƙololuwa na zuhuri to kowa kuma gwargwadon matsayin da ya samu kansa gwargwadon damar da ta same shi ya yi taka tsantsan da ita gwargwadon irin zuhudinsa da kuma ikhlasinsa da zai saboda Allah. To Hassan Basar da ya ci gaba da siffanta sahabbai, ya ce, Wala amara min baitihi bi sani'ati ta'amin qattu sai ka gana ya shekara guda wani a cikinsu bai taɓa umarni a kawar tukunya a dafa abinci a gidansa ba. Sai dai a samu ɗan abin da za a yi ɗan kalaci. kalaci haka wanzu a gurgura wata gurasa ne a abubuwa ne su haka suka saba a zamanin annabi don haka haka za su ci gaba da yi fa'iza kanan lailu idan kuma dare ya yi ba irin wanda za a kwanta a ita juyi a su ba haka suke yi faƙiyamun ala a ƙadanihim tsayuwa suke a kan dugadugansu da daddare dama in kana so ka kasa tashi bacci irkaci kana koshi inda kana ci kana koshi to lalle za ka sami matsala wajen tashi da dare amma in baka ci kana koshi to jikinka sakai-kai yake nan da nan da yadda za ka ji kafar ka ko ba ku ne yin mamala tashi ka eh ai ka yi riba yin wata tashe ka in ta tashe ka sai ka sallah kana cikin sallah kana karatun alkur'ani sai Allah ya ɗebe ma kewa na wannan yunwa to fa qiyamun ala aqdamihim ai shi ne yake siffanta sai na cewa ruhbanun bil layli su da daddare ruhbanawa ne wanda suka koma zuwa ga Allah shuja'anun fin nahar da rana kuma jarumai ne a hakan sahabban annabi kana ganin su basu koshin ba suka gagari duniya kowa sun fuskance shi sai ya ja baya romawa aka kore su daga nan Falastin, da su suke mallakan Falastin, su suke iko a kanta, har da ƙasar Sham, ƙasar Syria, du shi ne ake cewa Sham da Jordan duk wannan karkara koloni ɗinsu ne da gwamnansu a wajen kuma suka tafi Persian Empire suka je suka yaƙe ta ita ce American zamanin masu bautar wuta ƙasan Iran a lokacin wannan karkara ba iya Iran ɗin kawai ba wajen yana da faɗi sosai tantan na duk sun shiga ciki suka yaƙe su su dai waɗannan da ba sa ci su koshin su ne waɗanda a filin daga mutum a filin daga sai ya tashi cikin dare an yada zango an yi yaƙi an yada zango amma cikin dare sai ta yi sai keɓe waje guda kuma yana sallar dare haka suka rayu rahubanun billayi furasanun bin nahar ya ce fa'iza kanan lailu faƙiyamun ala a ƙadamnihim yaftarshuna wujuhahum zaka ga suna shimfida fusakensu tajridu mu'uhum ala khududihim zaka ga hawayensu yana zuba a kayan kuncinsu yunajuna rabbahum fi fakakir riqabihim a irin wannan yanayi da suke kuka hawayensu na zuba a kayan kundukukinsu kuma suna ganawa ne da ubangijinsu fi fakakir riqabihim domin ya ‘yantar musu da wuyansu daga wuta, aka ce fakku raqaba ‘yantar da wuya. To, su ba wa ‘yantarwa irin na duniya ba suna neman Allah ‘yantar da su daga lahira, Ubangiji Allah ka ‘yantar da mu. Kanu idha amilun hasanata da abofi shukurha, kaji yadda sahabbai suke. Sun kasance idan suka aikata aiki mai kyau, wani abu wanda Allah ta'ala yake so ko manzan godiya ma Allah. Allah mun gode ma da ka datar da mu wajen aikata abin da kake so muna roƙon Allah ka karɓa mana ka ji ba wallazina yu'tuna ma ataw wallazina yu'tuna ma ataw hasanata da'abu fi shukriha wa sa'alu Allah an yaqbalaha suna roƙon Allah kan ya karɓa musu wa idza amilu sayyi'ata ahzanatuhum ai ba ma'sumai bane za su yi aikata laifi to duk lokacin da suka aikata laifi ba sa farin ciki sai abin ya bata musu rai su ji takaici wa sa'alullah an yaghfiraha su roki Allah ta'ala kan yafe musu mun wa muna roƙon Allah ka yafe mana kurakuran falam yazalu ala zalika ba su gushe akan irin wannan dabi'a ba inji Hassan al-Basri wa wallahi Hassan yake cewa ina muku rantsuwa da Allah ma salimu min adh-dhunubi ai sahabban nan ba su kubuta daga zunubai wala na jau kuma ba su tsira ba illa bil magafarta sai da neman gafara wajen Allah. Ma salimu minar zunubi ko kuma ba su kubuta daga zunuban nasu ba wala na jau ba za su tsira ba illa bil magafira. Face, iman a, manzon Allah ba ya faɗa ba. ba wanda aikinsa zai kubutar da shi sai dai in Allah ya lallabe shi da rahamarsa suka ce har kai ya manzon Allah ya ce eh hanni sai in Allah ya lallabe da rahamarsa da falala karka bugi kirji da aikin kirki da kake yi nemi Allah ya karba maka nemi Allah ya tabbatar da dugaduganka wajen aikin kirki rahmatullahi alaihi wa radwanu Allah ya musu rahama kuma Allah ya ƙara yarda gare su malai ce daraja ta zuhudu darajoji matakai na zuhudu a darajatul ula matakala na farko an yi zahalafin duniya wa huwa laha mushtahi ai mun ce dama zuhudun mataki-mataki to matakin farko ajin ƙasa shine wanda zai gudun duniya alhali yana sha'awarta kaga nan bayan mun samu mun shiga mun samu sa'a ko Allah ce muke mu wanda yana son duniya amma kuma sai ya gudunta to matakin farko ke wa qalbuhu ilaiha ma'ilun amma zuciyarsa ta karkata zuwa gare yana dan kalla amma kuma dai ya danne zuciyarsa ya dage ya dage bai fada ba wa nafsuhu ilaiha multafita ran sai yana waiwayawa zuwa gare ta walakin yujahiduha sai dai yana dage maran yana dagewa waya kufuha yana kangewa ran kar ta fada cikin duniya kar ta karkata zuwa ga duniya ai kaga ba a wuce nan ko wa hadha yusamma mutazahhidun wannan shine mai kokarin neman zuhudu matakin farko kenan ad-darajatu thaniya mataki na biyu wanda yake sama da wannan allazi yatruku ad-dunya aw an listiqarihi iyaha wanda yake barin duniya zuciyar tasa tana so saboda shi yanzu ya kaskantar da duniya ba ta da kima a wajensa sai batta bil idafati ila ma tama fiha amma tare da cewa yana kwadayin wani abu a cikin ta amma kuma ya san kaskantacciya ce walakinahu yarazuhu to amma shi wannan yana ganin cewa shi fa ya yi gudun duniya wa yaltafitu ilaihi wato walakinahu yara zuhudahu yana ganin abin da ya gudana ita duniyar kenan wa yaltafitu ilaihi kuma yana dan waiwaya na'am sai mutum ya je ya dauki dirham biyu amma kuma wancan din ma da za a hada ma da shi sai zama uku ko ko ba haka bane To addarajatu thalitha mataki na uku zuciyarsa ta karkata zuwa duniyar ba. Wato yayi gudun duniya bisa saransa, bisa amincewarsa, bisa zaɓinsa. Wa yazhada fi zuhudihi kuma abin da ya guje wa din shi ma ya guje masa din. Wato ya guje wa waiwayawa abin da ya guje wa. Wato baya waiwaya zuwa gani. baya waiwaya zuwa ga duniya kaga shi wannan mataki na biyu ya guje mata amma yana dan waiwaya mata ya kalle ta watakila ta dan bai sha'awa amma kuma ya sa kaskantacciya ce dan haka shi ya saka sai ya ki isa zuwa gare ta to wannan shi ya guje mata saboda ya san kaskantacciya ce kuma ya guje mata bisa zaben sa kuma baya waiwayawa zuwa gare ta fala yara annahu taraka shay'a shi baya ganin cewa akwai wani abu da ya bari sabanin wanda ya bar ga dirhami bi ga dirhami da ya dauki biyu ya bar ɗaya ai ina tunanin akwai ɗaya da ya bari shi din ma inda a ce an hada da wannan sun zama uku to shi wannan da ya batta baya tunanin cewa akwai wani abu da ya bari mai kima duk abin da zaka waiwaya masa ai yana da kima ne to shi baya waiwaya mata fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jawhara sai zaman to kamar wanda ya ba tsingaro ai mun san tsingaro ko na kai dai kace ka san kai ka san tsingaro tsingaro to an gama ka tambaye Salim sai ka khazafatan kamar da ya bar tsingaro kenan wa akhadha jawharatan ya dauki jawhar misali ya dauki diamond ga tsingaro anan wajen kasa wanda aka gasa ta wanda ake ko tukunya ko wani abu sai ta fashe misali to kaga wannan a gefen nan wajen sannan kuma ga diamond anan sai aka ce zabi daya in ka dauki diamond za maka kula tsingaro ai wata kila ma baka ma fahimci cewa yana wajen ko ba ga bane to kamar haka shi wannan mai zuhudin yake da ya dauki duniya ita ai da ya dauki lahira ita duniya bai ma waiwaye ta baya ga ma ya bar da ya kita shi baya tunanin cewa ya bar wani abu bai bar komai ba wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab ya tura shi a matsayin gwamna a Himsa sai aka kai ƙararsa daga cikin ƙara da aka kai guda uku cewa aka ce yana musu jinkiri ba zuwa sallah da wuri in an kira sallah lokacin sallah idan ya baya fita a farkon lokaci sai an ɗanyi jinkiri kaɗan ƙara uku ne amma wannan ita zan faɗa umar ibn khattabi sai ya saka aka kira shi aka zo za a yi shari'a ga ƙarar da mutanen ka suka rubuto a kan kana gwamna ba ka fito a sallah sai ka ɗan yi jinkiri sai ce wallahi ya amir mu'mini ba na son gaya kowa ne abin da ya saka nake jinkiri kaga warkin nan da yake jikina ya ce shi ne warki wadatacce da muke da shi a gidana mata ta nata baya lulluɓa jikinta shi ya saka idan lokacin sallah na ji an kira sallah to sai na tsaya sai na bata warkin nawa sai ita ta ƙara akan nata ta rufe jikinta ta yi sallah tukun in ta idar shine sai ta bani sai in taho dalilin da ya san ke jinkiri ke gwamna ne fa a wancan lokacin da ake mu'amala da dinari da azurfa gold and diamonds to a ƙarshen lamari umar ibn khattab lokacin da ya wanke shi daga wannan zargin baki ɗaya ya ce je kaka ci gaba umar ibn khattab sai ce a cikin baitul mal a ɗebo dukiya sai aka ɗebo ko dirhami abin nan dinari dubu ashirin ne sai ce a kai masa daga cikin baitul mal ya ce a kai masa shi ko umar ɗin baya amfani da kuɗin ba misalin umma ake ya ce a kai tun da an san futuhat kudi yana ta zuwa daga abin da ganima da ake samu gana'i yana zaune a gidansa lokacin da bako ya zo shi matarsa kawai sai ta jera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rude gaba ɗaya hankalin ta tashi sai ta tako ta ce me ya faru ya ce musiba ne ta zo mana amirul mu'minin ne ne rasu ya ce ya wuce na yaƙi ne aka ce yace ya wuce nan menene ya wuce nan sai nuna mata yace kiga abin da amirul mu'minin ya aiko mana wannan kudin shine musiba aka ce a lokacin bai gushe ba a cikin gidan nasa ya kira wannan yana bashi kudin yana fita da shi yana bashi yana fita sai da ga har dinarin ƙarshe ya bar gidan nan tukunna hankalin sai kwanta to ake su sun kai gaya shine wannan kololuwar ƙarshe ɗan addarjatu thalitha an yazhada fi dunya daw'an wa yazhada fi zuhudihi kuma abin da ya guje wa dan ya guje ma waiwayawa ma gare shi fala yara annahu taraka shay'an shi baya ganin ya bar wani abu saboda bai da kima fa yakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jawhan shi lahirar ya rika ita ce dinarin nasa duniyar kuma yana gaba komai bace ويمثل صاحب هذه الدرجة za a iya kwatanta mai wannan matakin biman mana'ahu min ad-dukhuli ala al-maliki kalbun ala balihi kamar misali mutumin da kare a bakin kofar sarki ta hana mutum shiga zuwa ga sarki sarki ne kana so zaka shiga wajensa to kuma akwai kare a bakin kofa ya yake hakuri zai cimma mutum kuma kana so ka shiga kuma ya hana ka fa'alƙa ilaihi lokumata min hubzin sai ya ɗauki loma ɗaya na burodi ko masa sai jefa wa karan karan ai zai tafiya ciko fashagalahu biha sai ya shagaltar da karan da wannan loma guda ɗaya da ya jefa masa ta burodi ko ta masa wadda kada alal maliki sai samu ya shiga wajen sarki dama bukatar sa kenan shi ya shiga wajen sarki kada ya hana shi to me wannan zuhudin kamar irin wannan mutumin ne aka kwatance da shi wanalal qurba minhu ya samu daman isa zuwa ga sarki shi dama bukatar sa kenan to shine yace fa shaytanu kalbun ala babillahi azza wa jalla shi shaytan da duniya da yake kawatawa kare ne da ya tsaya a bakin kofar isa zuwa ga Allah yamna'un nasa min ad-dukhul yana hana mutane su shiga zuwa ga Allah da wannan kawalwalliyar da yaudarar duniya da kawatatan da yake musu ma'a annal baba maftuhun tare da cewa kofar Allah din a buɗe take amma karan yana hana su shiga da duniyarsa da yake kawatawa والحجاب مرفوع الحالي كفر الله أن دوكي ومتاني شامكي والدنيا إتا دنيا الناس يتزمنتو كلقمة وتتبكر لوما كينا فمن تركها دوان دي بطا wato sai ta zama kamar ita ce lomar da ka jefa ɗauke ta a matsayin lomar da za ka jefa wa kare kare ne ya zo shi yana so ya hana ka shiga inda kake son shiga sai ka jefa masa loma sai ya je shi yana ci sai ka samu ka shiga idan ka shiga za ka waiwaya ma zuwa ga wannan loma kai ka dai kasan biyan bukata ba ta da kima ka je kaka waiwaya wajen loman alhali wucewa kake so kai kare ya hana ka wucewa sai ka jefa masa loma sai ka shigartar da shi ka wuce abinka to kuma baka za ka waiwaya kan wannan loma ba to masu wannan daraja ɗin kamar irin wanda muka ambata cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne sauke wannan martaba su sun ɗauki duniyar kamar lomar da zaka jefa ma kare ne yana lasa a walakance take baka da buƙatar ta to haka suke ba su da buƙatar duniya faman tarakaha don haka duk wanda ya barta liyanala izzal maliki domin ya sami buwaya ta sarkin da yake son isa zuwa gare shine Allah fa kaifa yaltafitu ilaiha yaushe kuma zai waiwaya zuwa ga irin wannan loma yaushe zai waiwaya zuwa ga duniya kuma ba matsayin komai take ba shedan ne yake kan ba mana ita yana ta kawata mana ita yana ƙara soyar mana ita alhali ita kuma dukan ta kawalwal ne yani kawalwal ne ce da wanda yake da da yawa da wanda yake da kaɗan da wanda yake da kaɗan-kaɗan dukansu rayuwa suke a cikin duniya wannan ya yi rayuwa a yadda ake gani irin wanda yake so a yadda ake gani ne shi kuma wancan ya yi rayuwa a yadda ake gani irin wanda ba a so na ce a yadda ake gani ne saboda ba lalle ne mutumin da yake da mulki yake da dukiya yana yi rayuwa mai daɗi ba ba lalle ne yana rayuwa mai daɗi ba ai na ba mu labarin Elon Musk ko na gan shi yana cewa mutane suna fatan su zama shi ce wallahi kar mutane su fatan su zama shi saboda shi yanzu rayuwarsa baya jin nishadi a cikin ta haka yace rayuwarsa shi baya jin nishadi a cikin ta ba abin da yake dinga wasa ke bashi baya jin nishadi yace a rayuwarsa saboda ya rasa muhimman abubuwa na rayuwa wanda ake da bukatar su rayuwa ta yi daɗi ga shi kuma ana cewa wani shi ya kowa kuɗi a duniya to ba duk mai kuɗi ba duk mai mulki shi ne ke jin daɗi ba amma kullum abin da ake ƙawata mana mai dukiya mai mulki shi ne mai jin daɗi na haka sai a kauda mu daga bin tafarkin Allah don mu fatan zama mu ma masu dukiya masu mulki amma mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa ya sulhi da ubangijinsa duniya ya fuskance ta a matsayin da take inna ma matsalu hadhihi alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruqu riyah Allah ya gama musani ko ubangiji Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tafarkin addini Allah ya gafarta mana kuma mu muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم